وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى منا الله سبحانه وتعالى غودية لهذا مو أولا مسألة من البركة مسجد شيخ عثمان بن فوديو دومن شي gaba da darasi na littafi na kitab tauhid الذي هو حق الله على العبيد ودا الإمام الشيخ المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب الله يسكن شاء الله رحمة يشد الثورة من يوم لمين مسلمتي وان دسكي دعوة سكتب بتبدأ دين مسلمتي babin da ya riga ya gabata a darasin da muka riga muka wuce shi ne babin da yake magana a kan babu man tabbat jara faƙar adala mun riga mun ga matsalolin da suke ƙarashin wannan babin da hukunce-hukunce yanzu za mu tashi a babi na 45 a babi na 45 daga cikin babi duka na wannan littafin kusan alhamdulillah kenan mun raka a cikin wannan littafin babi littafin na da babi tattun da wani abu idan insha Allah mun raka sosai mun dauki kaso da yawa daga cikin littafai na wannan babin kenan babin nan littafin nan na da babi tattun da shidda in aka hada hada babi na hari wanda shi aka fara buɗewa zai zamto yana da babi 67 a ga alhamdulillah babi na 45 kusan an ɗauki kaso mai yawa da gaske wannan babin malam ya sanya musu suna babu tasanni bi qadil qudati wa nahwihi babin da yake magana akan sanya ma mutum suna بقاضي القضاة القالم القالي ونحوه كما كمن تنشي كما سرقين سراكنا كما شوغبان شوغباني كما من ملك ما سملكي كما كمن تماكا شنيا هلتا كوبا هلتا kuma mai ke da kwai a cikin shi wanda yake taba bangare na tauhidi shi yasa aka kashi a kitabun tauhidi malamai suke cewa lokacin da za ka kalli mutum ka ce mishi sarkin sarakuna kamar kamanci da Allah baka kallon girman Allah Allah shi ne sarkin sarakuna duk wasu sarakuna a ƙarƙashin su to in ka sanya wani sarkin sarakuna kamar kamanci da jami'in Allah sai dai ka ce sarkin sarakunan da magaram ko ka ce sarkin sarakunan nijar in ka kayyade malamai suka ce ba da fi ba amma ka ce sarkin sarakuna ka yi shiru ko sarkin sarakunan demil vincent ka kayyade ba laifi ba ne ba kira iya shi ɗan lokaci ne amma kai ne ka saka da akwai matsala ko alƙalan alƙalai ko shugaban shugabannin ko makamanta haka dukansu alal itla kuskure ne da akwai rashin girmama Allah rashin kiyaye girman Allah rashin kiyaye ƙarfin mulkin Allah Allah maɗauki sarki shine maliki yawmiddin mamallakin mai mulki a ranar sakamakon ranar kiyama wanda kowa zai koma can yan kawo kowa ga kashi shi kuma maliki yau mujin shi ne yake mallakan wannan wani kuma allah matsaukakin sarki shi ne wanda zai kirari na tashar kama ce nimani da mulkin yau wa yake da wani mulki a yau babu wanda zai ba da amsa sai allah ya ba wa kanshi amsa ya ce lillahi wahidul qahhar ga Allah yake ubangiji wanda yake mabuwayi idan duk wani mai mulki ko mun burbushin mulki Allah ne ya bashi aro Allah ne ya ra'ara mashi Allah ne ya bashi na dan lokaci qul allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha askace Allah madaukakin sarki shine malikal mulki mamallakin mulkin mulkin nashi ne shi yake ba mu wanda ya gada mu kenan in ka zo kana cewa sarkin sarakuna ba ka duban wannan ba shi ne yake ba wa mulki wanda ya so ya amshe ga wanda ya so to shi yasa sanya mu mutum suna qadil qudat kuskure shi yasa zamu ga malamai in ana ba da labari ya ce qadil qudat fi dawlati al-abbasiyya qadil qudat fi dawla al-umayyah amma mutlakan a suke kuskure dukkan ba ka iya samu a dinga cima qadil ka dinga ji a tarihin malamai a ce qadil qudat ko makamanta haka kuskure ne sanya wannan sunan kai tsaye zamu gani hadisi akan haka karar wanda yazo bala yake babu tasammi biqadul qudat babin da yake magana akan sanya ma mutum suna biqadul qudat alqalin alqali qadi alqadi shine alqali mai yin hukunci wanda a musulunci muna da nau'i na alqalai guda hudu a musulunci da akwai qadi tahqiq alqali wanda masu husuma suke ganin dama su ce mu je gurin malam wane mana hukunci mu je gurin liman kaza ya mana hukunci kaga shi bai da karfin iko su masu husuma ne za su ce mun yarda da wani mu je ya mana hukunci shine kabin tafi wadda musamman sulhu na aure da sauran su galibin gurshen sulhu da akwai alkabi al'am alkali wanda aka sani wanda hukuma take tsora shi domin ya yi fasul baina alkhasmai da akwai kabin hisba alkali na hisba hizba ne wanda muka sani a najeriya to ta musulunci da ita ma ta najeriya da ita musulunci ce sai aka kara mata karfin iko na hukuma da akwai kuma kazin mazalim alkali mai lura da manyan laifuffuka kamar yanzu munan galiban an sanya shi a bangaren jandarma a gwamnatance jandarma yake lura da manyan matsigwanta in sun yi zalunci shi zai yi su biro-biro ya bincike su kamar irin su mai da sauran da yake suna ministerori da sauransu wannan laihika da ta yi jandarma zai bibiye su ko to a musulunci irin wannan alƙalin ta tana jin shi kanin mazali shi ma da alƙalin shi bai zaman kan shi wanda duk wani babbaɗin ya yi laifiyawa mutumin gari laifi ana tsoron a kai shi gurin jikin da sauransu to shi zai bibi wannan da makamantan haka idan ka ga addinin musulunci da akwai fanni da ilimi da bangare mai suna alkalanci to amma ba shi kan wacce ba a yi amfani da lafazi yadda aka ga dama shi yasa da akwai duk wanda zai karanci bangaren da ake cimshi alfiqo wa usuluhu dole zai karanci wata mada mai suna fiqhul qada wa turqul isbat bangaren alkalanci a shari'a ta musulunci wanda memor ina ma ta doktora a kan ɓangaren da ke a kan ɓangaren matsaloli wanda malamai suka yi ishma'i na ɓangaren alƙalanci kenan kaga ɓangare ne mai zaman kanshi don kawai ce kenan ba a waɗanda haka to ilimi ne mai zaman kanshi ɓangare ne mai zaman kanshi ana yi amma ba shi ke zai ba kuma hazo a dinga amfani da lafazi yadda aka dama amince jaribin tawazzudu amince jaribin aqida a gyara duniya a sanya tsare-tsare a sanya komai amma ɓangaren aƙida sai an lura da shi Allah ce ba kida wannan shi ne babu tasammi bi qabil qudat babin da yake magana mutum ya sanya a sanya wa mutum suna qabil qudat malamai suke cewa wannan an hana sawa'an kai ka sanya wa kanka qabil qudat alƙalin alƙale ko kuma halimul ulama malamin malamai ko kuma mai yake suna malikin muluk sarkin sarakuna ko hakimul hukama ko kuma hukam ko makamantan haka wanda yake nuna cewa na gaba da sauran mutane wanda yake ba da wani bangare daga cikin ausa in allah maɗaukin sarki to kai ka sawa kanka ko kuma sa maka aka yi ake waje maka kaji kai shiru ka yarda to duka wannan haramci ya tabbata akan haka allah ke shi ne malamai suke cewa قاضي القضاة حاكم الحكام da kuma malikin amlak da kuma sultanin salatin da kuma halimin ulama da makamantan haka duka na shiga cikin haramci sai dai malamai suke ce in an kayyade ba laifi ba ne ba kama a ce kabi kudati dandar kabi kudati annejar alkalin alkalin da madara ba laifi bane ba an kai ba sarkin sarakan da mazara sarkin sarakan Niger ba laifi bane ba amma haka nan mutlakan kuskure ne Allah ke to wannan shine malamai suka ce shi ma in an kayyade ne malamai suke cewa abin da ya fi ka a hudu ko da an kayyade an haɗi wani gari ko wani lokaci ko makamantan haka shi ma abin da ya fi ka a hudu to da akwai makamantansu irin su shekul islam da makamantan haka da ake haɗewa malamai malamai suke cewa ana duba niyyar da ka haɗi in kana da yin shekul islam wanda duk wani al'amurkan addini a hannun shi yake bai halitta ba in kana ne shekul islam wanda ya kokari wajen ci gaban addinin musulunci kare addinin musulunci ya da ilimi ba laifi ba ne ba dada ne irin wannan alkaf din bai kamata ba haka za a haɗi sai in allah ya tsora ma mutum kamar yanzu in shekul islam ibn taymiya allah ya tsora ya na shara a gaban a bakin mutane dalilin kokarin da ya ba wa addinin musulunci irin wannan ba laifi ba ne ba amma kawai haka nan kana sarma idan ka fara neman ilimi ka fara da'awa ka dinga sawa kanka suna shekul islam kuma kamanta haka allah ke bai dace ba haka kuma hallo irin su kalma ta ayatullahi hujjatul islam duka ababe ne wanda da akwai tazkiyatu nafs duka ya kamata mu ce kiyaye wannan shine da yake nan dan muqaddima ta wannan babu malam a wannan babu ya ka mana hadisi daya ta bangaren ruwaya biyu da kuma ta'aliki na sufiya da sauri malaiki cewa malaiki cewa fi sahihi an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قوله أخنأ يعني أو أوضع ملك في الصحيح يا تبتا أحاديثي إنجلتي بيان يا رجاء غباتا مصطلح مالا إن ياتي في الصحيح ولا لوكتي أنا نيم حديثي إنجلتي wani lokacin ya ce fi sahi yana ne a sahihin bukhari wani lokacin ya ce fi sahi yana ne a sahihin muslim sai ka ga me yake ne in ya ce fi sahi sai ka ga hadisin ya zo a bukhari da muslim ke yana ne hadisi ingantacce kawa a wannan gurin in ya ce fi sahih ya kaga hadisin ya zo a sahih tirmizi a sunan tirmizi ko sunan annasa'i ko makamantan haka kenan yana ne hadisin ingantacce kenan malam na amfani da wannan musula akan batula muta'addi an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu abdurrahman bin sakhr ad-dawsi wanda ya fi dukkanin sahabbai rawaitar da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin wanda suka musulunta yani baya baya a zamanin da yake suna Madina baya baya bai jima ba tare da annabi Muhammad sallallahu amma manzo sama ya mishi wata addu'a akan Allah ya bashi fahimta da ilimi da harda tun da wannan addu'a da manzana mishi wannan addu'a tun daga nan babu abin da yake ji manzan Allah ya ce ko ya aikata su ya haka shi ya rike shi kuma bayan haka ya karanci ilimi ya ɗauki hadisan manzana sama da suna manzana da gurin abubakar umar usman ali da sauran sahabbai manya hatta ya rawaito daga bangaren da sauran sahabban da suka wanda ba su ba manya ba idan yana da ilimin hadisi ya rawatar da hadisi kuma matsaya addinin musulunci da suka ga yana daga cikin sahabbai wanda suka yawan suka yayi kowane sahabi rawatar da hadisin manzon sama suke ta yada shubha ta tsorona ta bangaren su Allah ke wannan shi da abin hurairah sahabban da suka yi rawatar da hadisin manzon Allah sama kan mace wa'inda suka yi yawan hadisai a wanda suka yi rawaitarwa suka yi isarwa yani ba da akwai wanda suka yawan hadisai ga wasu abubakar umar amma ba su samu ba jimawar da suka rawaitar ga sauran tabi kinan wa'in da suka yi rawaitar da hadisan banzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi na farkon su abu raira sai kuma al'abadi da arfa al'abadi da arfa abdullahi abdullahi guda hudu shahararru na haru abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar abdullahi bin as mun samu mutum hudu ko ga abu huraira an a tsara shi ne na hari mutum biyar ko sauran mutum aisha radiyallahu anha sauran mutum biyar ana cikin malik alhamdulillah wannan su ne suka yi yawan rawaita bayan su kuma da akwai wasu da dama wanda su ma suna da hadisai amma wanda suka fi yawa wadda an inda bi sallallahu alaihi wasallam ya kita daga manzala su kuma kala manzala su sama yake cewa inna akhna'at min inda Allah lalle mafi wulakancin suna a gurin Allah rajulun tasamma malikul abla mutumin da ya sanya ma kanshi suna malikul abla wannan wannan sarkin sarakai malikul abla mai mulkin masu mulki kenan sarkin sarakai da Hausa ke inna akhna'a akhna'a awda'u wa akhbasu ha wa ahqaru duka shine ma'ana akhna'a kiran akhna'a mafi wulakanci mafi kaskanci ha shi yasa malam zai kama da tarjama ko kuma ma'ana akhna'a yace awda'u mafi kaskanci mafi wulakanci suna a gurin Allah shine inna akhna'at min inda Allah lalle mafi wulakancin suna a gurin Allah rajul suna na mutumin da ta san ma ya sanya makan shi suna ko aka sanya mishi malikal amlak aka sanya mishi suna sarkin sarakai malikal amlak mai mulkin masu mulki kidan sarkin sarakai ne dai da wasa zai baka ba sarkin sarakai na shiga ma'anar shi alƙalin alƙalai shugaban shugabanni a malamin malin ma da makamantan haka da ake wani sai manzo Allah ya gaya mana inda da yasa ba a so ka sanya wa kanka suna sarkin sarakai la malika illa da babu mai mulki na gaske mai cikan mulki mai tumbatsan mulki sai Allah madaukake saboda a kiyaye girman Allah da daraja Allah aka hana in kaga an wadi hukunci sai aka wadi illa shi Allah madaukakin sarki shi yake da dukkanin halittu da dukkanin abin da yake cikin halittu ga baki da tun daga sama guda bakwai har zuwa ƙasa guda bakwai da abin da yake tsakaninsu shi ya halice su kuma shi yake mulkin su mulkin da ya ga dama abin da ya ga dama yake nafasa ba wanda ya isa ya ce mai sa fa halu limayuri wallahu yahkum la mu'aqiba li hukmi Allah yana hukunci babu wanda zai zo ba ya ce mai sa haka ne kenan mulki na ƙarshe makuran mulki a hannun Allah mawuki sarki ke shi ya halice komai halmin khalikin ghairun la ya zo kuma min as-samai wal ard shin da akwai Allah da yake arzuka ku daga sama daga sai wanda ba Allah ba fa kaga mulki na halitta shi ne ya halice halittu inna rabbaka huwal khallaqul alim shi ya halice ne mahalicin dukkanin halittu kuma ya san duk abin da ke wakana a cikin kaga wannan duka malamai suke cewa al-khalqu al-mulk mulkullah yastadallu bihi bi adillatil khalqi wa bi adillatil mulk mulkin Allah ana kawo mishi hujja ana kawo hujja akan shi da dalilin halitta shi halitta halitta wanda ya halitta halitta shi yake da mulkin walillahi al-masal al-a'la ba a buga misali a janibin Allah ba ta yau ka zo ka kera abu in ka kera wannan abu mulkin wani ne mulkin ka ne ko? ha? wai wannan misali ne a mutane kai da kera da kai dai ka ga wani abu kake kwaikwaya to shi kuma Allah maɗauki sarki halittar da yawa halittu shi ne kera wadda babu kwatankwaci badi samawa da al'ada ya kera halitta ya halitta halitta ba tare da ya gaba kwatankwacinta min gairi matsala ba tare da ya ga wani kwatankwacinta ba ya halitta halitta min al'adami babu ita yake yake tsara halitta kuma shi kanshi mutumin da ya- ya kera wani abu Allah ya bashi ide ya bashi ido to wannan kaga wai a hankalce ne a gaya ma barantana da dalilai na shari'a shi yasa in za ka bada irin wani misali ana so ka kadarta irin wa'annan kalma walillahi masalan ala ko makamantan haka wanda zai zuwa cewa ba kana yin ba misali ɗari sama ɗari ɗin nan ba don a kan santo da yake da suna ma'ana am a kuma zo da dalilai makamantan haka daga cikin dalilai wannan dalilai na halku suna da yawa daga cikin dalilai na al-mulk tabarakan ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkatun Allah sun yawaita shi yasa an ka ambaci sunan shi a duk abin da zaka yi Allah yake sanya maka albarka kace bismillah tabarakan ladhi bi yadihi al-mulk kuma mulki a hannun shi yake duk wani mulki da ka sani ƙarshen mulki tumbaɗin mulki a duniya ko a lahira a hannun Allah ba ke sarki yake wa ala kulli shay'in qadir kuma yana da iko wanda fayye da makawa a a hannun yana da iko wanda fayye da makawa akan kuma yana da iko da kudura kaga wannan shi ke yau ta cikan mulki a kuma hallo wani da yawon mamali da zai tuti muka banta sha wata zai muka banta sha mun karanta ta sannan kuma hallo wani man yanzu ko min sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara kaga yana mallaka as-sam'a ji da kuma gani wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna la kuma bi tadbirin al-amrika jujju ya lamari na duniya duka a hannun Allah a ga wanda duka na daga cikin kul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamuna fa yaquluna Allah kace da mushrikai man biyadihi malakutu kulli shay wane ne wanda a hannun shi mulkin komai yake komai da ka tuna a hannun shi mulki yake zaka ji sun ce maka Allah kuma huwa yujiru yana ba da mafaka wala yujaru alayhi babu wanda ya isa ya bashi mafaka in kuntu talaba in kun sani wane ne zaka yi sai maka fa sai kun la zaka yi ce maka Allah ne mawakin sarki da sauran dalilai da dama wanda suke nuna cewa la malika illa Allah to saboda kiyaye wannan ladabin aka hana ka cewa sarkin sarakuna da wani abin halitta ran sashen kiyama zai tabbata cewa baya da mulkin komai ran sashen kiyama a nan allah maɗaukin sarki ya arama mutane ya ba su dama na wani ɗan mulki wani kaso kaɗan ya ba su dama ka ji an ce kai ne mai gida sarki a gidanka a ƙasar ginga da akwai matarka da akwai 'ya'yanka a mai unguwa a kai ne limani shugaba ne a masallaci ko a kai ne shugaban makaranta kai ne shugaban gari kaza kai ne shugaban kasa kaza kai ne sarki da duka wannan tsakin mulki ne na ɗan lokaci Allah Allah ma abu sarki ya tashi ya ba zai san ba ya ce ni na ne mulki ne wa yake da wani mulki ko ne ko ni kankanta shi a yau ba wanda ya sai daga kai shi ne da ko wani malami da ake ce mishi kala rawu a Kano wanda yake cewa in Allah ya faɗi haka zai daddaba ado bayarwa duka su rasu Allah ji ƙarsu zai karɓa shi ce fi kai wanda yan wa'azin a sha dariya wani lokaci suna kawo kiri wani lokaci kawai a yi ta yin dariya bai kamata ba dai filin wa'azi ya zamto dai kawai shan dariya ne za a yi ta sawa a yi karatu ba laifi ba ne ba wata ran a kawo wata hikaya wata isa da sauransu Allah ce mana yau kenan wannan shine ruwaya ta fari inna akhna'at min lalle mafi wulakancin da mafi muni da mafi kaskancin suna inda Allah a gurin Allah ma'aukin sarki shine suna na mutumin da rajulun tasamma malikal alma suna na mutumin da ya sanya makan shi suna malikal alma sarkin sarakai ko kuma aka sanya mishi suna shi ya sanya kan shi suna ko kuma aka sanya mishi duka ɗaya malik sarki ko mai mulki ko amma in ka canza malik da wasali a kasa ko da kasara ko akan lamun ko to in kuma ka mai da shi ya zamto fataha wasali a saman lamun da ma shi malik sarki ko malikun sarki da kasra da wasanni kasa akan lamu ko to in ya koma da wasanni sama me zai bada wasu ma'ana ne ba ha ha a da larabcin muke so sai mu ji ma'ana shi kuma da wasu malakun me ma'anan malak malakun me ma'anar shi malakun nan malikun muriga mun san ma'anar shi ko malakun saboda da akwai kusafurai da dama wanda yake yaduwa a bakin mutane shi yasa muke bukatar samun tabbaci hayya malikun muriga mun san ma'anar shi malakun ha malakun mala'ika malakun mala'ika amma kaga da dama ya kaji mutum yana so ya ce haza malikun yana so ya ce wannan sarki ne ya ce haza malakun mutum yana so ya ce haza yana so ya ce mala'ika ya ce haza ja'ahu malika ne a ya akwai kuskure a gani kinan wannan shi ne dai ma'anar malikun sarki ko da kasara jam'in shi ya zamto mulukun ko kuma amla mulukun ko amla jai shi kuma malakun jam'in shi jam'in malakun ya zai zamto mala'ikatun mala'ikatu kaga da bambanci ko wanda ke shi ne insha Allah la malika illallah babu mai mulki malik shine ismul fa'il dai mudura a cikin suratul fatiha riwaya ta hafsu da warsh ah ta hafsu ta hafsu ya ne maliki يوم الدين ده اسم الفاعل تورشها ها ملك يوم الدين حالا مالك اسم الفاعل الملك شي مالك هنا بعد معنى اسم الفاعل ذكر آية كده وانا شنو اللي ده مثال تصرفات وانا حديثي متفق عليه الامام البخاري والامام مسلم سكر وتوش قال سفيان قال يجي سفيان بيون ويينا هيك تشوا sufiyan shine sufiyan bin uyayna wala yana daga cikin manyan tabi'ai yake cewa mithlu shahan sha yana daga cikin abin da aka hana kamar mutum ya ce shahan sha Bala ya ce sufyan bin yana yake cewa nufu shahan sha na daga cikin abin da aka hana cewa shahan sha wannan lura ce farisiya me ma'anarta ma'anarta sarkin sarafuna shahan shine al-muluk sha al-malik kaga a larabci malikul muluk za a ce ko to su kuma sai an fara gabatar da mudafin ilai sai a haɗe mudafin shahan sha malikul amla sarkin sarakuna shahan muluk jam'i na sha sha malik kenan sarkin sarakuna wadda duk wanda yake karanta kamar wani tarihi wanda ya shahi bangaren luga farisiya arif shine wani yanki ne wanda iran yankin iran kusan mafi yawan yankin iran a ciki yake da wani bangare na rasha da wani bangare na suriya da wani bangare na da yake da suna kasashen da suke makwabtaka da ita wannan shine ake ce mishi mutanen da su ake ce mishi fari kuma yaran fari ta har yanzu shine suke yi to yana da tasiri kasancewa gari ne na musulmi da akwai malamai irin su imamu bukhari da sauransu duka nan suka rayu to shi ya sa ya yi tasiri har yake ake amfani da shi a cikin larabci gaji kuma wannan shi ne shahanca ne amfanin zauwa da wannan magana ta da yake da suna sufiyar da sauri wanda luga farisiya ce don ka gane ko da hausa aka ce malikul amza sarkin sarakuna bayanita ba ko da wani yare ne aka faɗi bayanita ba na daga shiga cikin ma wafi ruwaya ce ba da ce a wata ruwaya aghliyatu rajulun wanda ya yi kusa ta Allah aghliyatu min al-ghaib al-ghaib shine karfin hushi kai wa mukura wajen hushi aghliyatu rajulun wai mutumin da aghliyatu rajulun ala Allah mutumin da ya yi kusa ta Allah wanda Allah ya yi mushi hushi yawmal qiyama ra tashar qiyama wa akhbathu kuma mutumin da yayi muni da wulakanci a gurin Allah ran tashi kama rajulun mutumin da tasamma malikul amlak mutumin da ya sanya ma kanshi suna sarkin sarakuna la malika illa Allah babu wani mai mulki sarki mai cikan mulki illa Allah sai Allah ba kai kaga wannan ita ce ruwaya ta biyu kaga wannan ruwaya ya tabbatar da mutumin da yayi fusa da Allah wanda suke tara idan an tabbatar da sifata alghai walghazab Allah yana yin hushi amma hushin da yake fanta da shi yana hushi game da mutumin da ya bar dokokin shi ya saba ba umarnin shi haɗa wanda shi ne ya mala ce ƙaunuhu ahna'u faɗar manzanar saboda ya wani a cikin hadisi ahna ne ma'anar wannan kalmar wannan su ne ake ce mashi gharibul hadith gharibul hadith gharibul hadith ya sha bambam da sharar hadith gharibul hadith kalma-kalma da ta zo a cikin hadisi wanda tana da nauyin ma'ana tana da ma'ana mai tsanani mai wahala sai a yi rubutu a dinga wadin ma'ana kalma kalma kaza ma'ana ta kaza da akwai littattafai da dama wanda aka rubuta akan gharibul hadith الفائز في غريب الحديث لهذا بخشري لكما ليكسنا غريب الحديث لابن عزيز لثورة من طرفين غريب الحديث الأخير كما أي غريب القرآن هذا شو كما شرح حديثي حديث إذا أوقع أي وإما على شو ذات إيوة من شرح حديثي ya waɗi garibul hadis kuma ya ƙara da waɗin ma'ana hadisi da abin da ake cirowa na hadisi da makamanta hada wannan shine kalma ta garibul hadis in kana so ka san lugha ta zauna a bakinka in ka dalil ta yi nazari bil qur'an ta wuce saya in ga bibiyar shi duk kalmar da ka gani ka san ayar da ta gudu kuma ka san ma'anar ta shi yasa baka da wata hanyar da za ta zamna maka da jari na lugha sama da wannan bayan shi kuma zo sai garibul hadis in ka same shi shi ma kai ka san hadisin ka rike hadisin kuma duk kalmar an gaya ma ma'anar ta hanya ce mai kyau wajen tabbatar da ma'anoni na larabci sai kuma da tawafai na lura ɗaya su manhaji da sauransu da kuma da tawafai da ash'ar jami'a da sauransu amma musakunan da dama mutane suke karan hari kai ba kware ma a lura ta alkurani da hadisi kawai ya kaje ka dinga har da ce ash'ar jami'a da makamantan haka kai baka fahimta ba can kuma lura ka bar asasi ka hardace ƙur'ani ka hardace wani ɓangare ko iya na jizo amma karanta shi don ka tsara wasu alugar ka riga ka hardace ma'ana ka riga ka hardace lafazin in ka biyo kowace kalma ka san ma'anata kina ka tsara jari na ruwa dama a hardace shi duniya ko a sallah kake karantawa ma'anonin suna so to amma da dama mutane yanzu da kuskure ka gan shi shine mu'allaka shine kaza shine kaza bai gane ba wancan yaran ya kasa har da ta bashi wahala na ash'ar jahiliya kuma hannu ga abin da yake kusa ya bari Allah ta yi shi yasa wasu jami'a suke sanya tilas ne karanta irin wannan bangaren ba da qawluhu ma la yakta wa qar manzala sama akhna'a yace ya'ani awda mafi kaskanci mafi kaskanci shine yake tsara wa ahqaw mafi wulaƙanci wa akhbathu kamar yadda yazo a wata waya ta wa ahabbu duka ma'anoni kaga duka mutaradu ba kenan awdau ahabtu wa ahqamu wa akhbathu da makamanta haka duka kusan suna da takaru a wajen ba ke wannan shine hadisi guda ɗaya wanda mala ya kamar a cikin wannan babin sai mala ya ce fi masail a ƙarƙashin wannan babin da akwai matsaloli kamar ya haka mala ya ce al'ula matsala ta fari eh aiwa a cikin mun karanta ta aghyadu rajulun ala Allah yawm qiyamah mafi wurin mutumin da yayi fusa ta Allah yayi sanya Allah hushi ranar tashar kiyama wa akhbathu kuma mafi wulakanci mafi mafi mafi muni akhbathu min al-khubuth al-khubuth shine najasa da abu ne muni ne kasan ba a gurguje duk da a gurguje muka fassara mai ma'ana akhbar ne al-khubzi al-khubzi shi ne abu na najasa wulakantattun a ga duka kusan ma'anar su ɗaya da akhna'a da kuma auzahu da makamanta haka waza mala ya ce fi matsala a ƙarshen wannan babin da akwai matsaloli al'ula matsala ta waru annahyu an tasammi bi malikil amla mun ga hani karara akan mutum ya sanya ma kanshi suna malikin amlak sarkin sarakuna ko kuma malikin muluk sarkin sarakuna ko kuma qadir qudat alqalin alqalin ko kuma sultanul sarafin sarkin sarakuna duka shi ma shi ko kuma alimul ulama malamin malamai ko makamantan haka ko da ma'anonin da suke iya dauka haka da kowane yare mun ga hani karara wanda ta hanya biyu waya ta fari إن أخنا أثمن عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله ما في ولا كنت سونا أقول الله شنو سونا دا متنيتن يا كنت سونا سركن صلاة da akwai hadisin da ya zo manzo Allah ya ce mafi darajar suna mafi girman suna a gurin Allah sallallahu alaihi sunan da aka bautar da shi ga Allah madaukakin sarki amma Abdullahi Abdurrahman kaga aka in ka sanya a suna inda akwai girman kai da jijji da kai shine mafi muni a gurin Allah a suna inda akwai kaskanta ga kaskantar da kai gaban Allah wajen sarki shine mafi daraja Abdurrahman bawan Allah mai rahama Abdurrahim Abdul Malik Abdul Karim Abdul Jalil Abdul Wahab ga sunan halin majalisa amma dole ya ka samu tabbaci da dai sunan Allah bayan sa sai sunan annabawa sai sunan salihan bayi kawar sahabbai da sunan malamai na gari da duk wani suna wanda ma'anar shi kyakkyawa ce wanda babu abin jiji da kai da amma tajuddin kambun musulunci da akwai ya hankali na amma ba a ce ba wa'an an riga an sama tajuddin ka je ka canza wa kan da sunan an riga an sa ma kawai a yi ta asibi ba da na eh mariga bayyana annasiru sifa ce ta Allah ba suna ne na Allah ba da akwai saɓanin malamai ya ta a sanya suna a abbada shi ga sifa ta Allah maɗaukin sarki ko kuma bayanata ba mun yi zan bayyana abin da ya karin hujja shi ne bayanata ba ibtida da a sanya mutum suna abdulnafi abdulnafi abdulhadi da abdulmunhin da makamantarsu wadda duka bayanai ta ba ibtidala a sa in an riga an sa a ci gaban istisari a wutar wadda ba ya an canza ba amma ibtidala abin da ya karin dina kuma mai kace ba laifi bane ba wadda idan shi ya fi shi yasa in kana so ka sanya suna ya irin wannan ka zo gurin malamin tun da wuri ka nemi ya yi bincike yana cikin suna Allah ko ba cikin suna Allah wadda Allah ce muka ki sunayen da ke da kwai kenan da yake da suna da ke da kwai wani tazkiya ba a son su ba a cika son su ba kamar tajuddin nasiruddin ha kamar izzuddin kai izza ta addini hadan kamar imajuddin ginshi ina addini ha da makamanta haka ba a cika son su ba a so a sanya ma mutum suna saboda akwai tazkiya yan karo ka sanya mutum izuddin kuma hannu ya je yana bandana akwai matsala ko ka sanya mutum shamsuddin haske na rana na addini kuma an an sami shi sai a hankali na akwai matsala ko yan shi sa irin wannan sunaye na tabbike na su a cikin su ba shi sa mutum da akwai abin da ake kira fiqh a sami wannan ilimi na sanin yadda za a sanya wa mutum suna ba haka nan kawai daga kaji kalma za ka sanya wa mutum suna Allah ke maka kira wannan shi ne sai kuma a tsaniya matsala ta biyu inna ma fi ma'anahu mislahu kama inna ma fi ma'anahu mislahu kama qala sufyan bin uyayna mana yace inna ma fi ma'anahu lalle abin da ke shiga cikin ma'anar malikin muluk ko kuma malikin amlak abin da ke shiga cikin ma'anar sarkin sarakuna kamar sultanin saratin ha kamar malikin amlak kamar me yake da suna qadir qudat mislahu yana shiga cikin ma'anar shi kama qala sufyan kamar da sufyan bin uyayna ya hudi wanda yace shahan shah yana shiga ciki kuma ko da wani yare da kowane yare ne aka hudi wanda wanda bayani ne ya riga gaba asaniya mas'ala ta asalisa mas'ala ta uku at-tafaqqun lit-taznid fi hadha wa nahwihi ma'a al-qat'i bi anna al-qalb lam yaqsid ma'nahu at-tafaqqun mas'ala ta uku at-tafaqqun yura at-tafaqqun min al-fatana al-fatana shine kaidin hankali da lura al-fatana al-fitna alfatin mutum ya ce mashi alfatin rajulun fatinun mai kanyin hankali da rura kanyin hankali da rura to a tafattun lura littaglib lura da tsananin ukuba da aka waɗi kabrara ukuba da aka waɗi da hani da aka yi a taglibi fi hada mu lura a tafattun littaglibi fi hada mu lura da kabrin da yake sa tsananin hani da aka yi fi haza game da sanya irin wannan sunayen wani hauyi da makamantan shi malikin muluk ko kuma kare kudas ko kuma sultanin salatin ko kuma halin yau da ko makamanta haka sarkin sarakuna da makamanta abin da ke shiga ciki mu lura da tsananin hanin da aka yi inna aghlabu rajulu inda Allah yawon kiyama wa akhbatu mafi mutumin da ya yi kusa ta Allah maɗaukin sarki kuma ya muni a gurin Allah na ta shaddawa mutumin da ya sanya wa kanshi suna sarkin sarakuna ko makamanta haka ko aka sami shi ya Allah ce yan kaga masu kirari a fadar sarakai dole ya sun yi karatu da tawhidi da aqida sun sabo ya kamata su wanke ne ya kamata su da Allah ce fadar مع القطع تارد يقين القطع شيء اليقين مع القطع تارد يقين cewa bi annal qalba lalle zuciyar mutane lokacin da suka sanya irin wannan sunayen lam yaqsid ma'anahu bas nifati ba ma'ana shi shine malikin mulk sarkin sarakuna wanda kowa da kowa Allah ya yi babu mutumin da zai yarda da wannan tare cewa yaqini babu mutumin da zai hararo wannan ma'ana amma an hana saboda girmama Allah mutum shi ne mana yace at-tafattu munura litaglid da ananta hani da aka yi fi hada game da sanya irin wannan sunayen wani na'uhi da makamantan shi ma al-qat'i tare da yakin cewa bi anna al-qalba lalle zuciyar mutum a lokacin da aka sanya irin wannan sunayen lam yaqsid ma'anahu bai hararo ba wannan ma'ana bayyanihin wannan ma'ana bayyanihin cewa sarkin sarakunan har Allah ya shiga ciki amma aka hana saboda munin abin rishin kiyaye haƙƙin Allah rishin hararo Allah kai ka ce kenan addinin musulunci na so duk abin da za ka haɗi ka fara tunan Allah girman Allah kayan ka wani ba haka da kawai za ka nuna ka iya cewa kamar irin wannan ababen ya shiga abin da samari suke yi in sun je soyayya wallahi na yi sanci akan kowa da komai kamance Allah kamance maza Allah kamance Allah kamance maza Allah ko kuma wallahi kin yi kowa a gurina inna lillahi wa inna ilaihi kamance Allah kamance maza Allah kamance addini kamance alqur'ani da makamantan haka ko kuma wallahi sautin ki da murya ki tashi sautin komai magana ki wallahi ta kowa da komai a guri kamance maganar Allah al-Qur'an a gane duka na daga cikin ababen da na shiga irin wannan ba Allah ce ka Allah ce ko ka ji mutum yana cewa wallahi kuɗi kuɗi banda kuɗi babu abin da ya komai kamance Allah kamance addinin ka shi yasa irin wani za a ga komai duk wata banna yana iya aikata duk wata banna yana iya aikata hadisi ingantacce ya tabbata soyayyar manzo Allah sai ta yi soyayyar kowa da komai a gurin ka bayan soyayyar Allah hadan Allah ke الرابعة مسألة هدوء التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه التفطن نورا مسألة هدوء التفطن نورا أن هذا للي ونم hukunci na hana sanya irin wannan sunaye ijlalillah an sanya shi ne an hana saboda girmama Allah madaukakin sarki subhanahu madaukakin Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbata a kan shi lura da cewa yin haka domin girmama Allah ijlalillah saboda girmama Allah madaukakin sarki subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi yana tasbihi ne ga Allah Ubangiji wannan sune shine babu na at-tasammi bi qadi al-qudat wa nahwihi mun ga ma wannan da yake zuwa ma'anar babu da kuma hadisin da yazo da kuma matsalolin da suke karkashi da da alamu lokaci ya karatu ko insha Allah kenan inda akwai tambayoyi suna iya gabata kayan mutu da karatu kuma babu suna iya cewa Allah haka insha Allah a darasi na gaba za mu ga insha Allah babi na 46 babu ihtiram asma Allah ta'ala wa taghyir ismi da ajin talika na'am ko Muhammad Nasiruddin Nasiruddin na daga cikin sunayen da makruhai ne an kyabace su ba haramun bane amma an kyabace ta sa mace zama da tafkir da ke amma Muhammad ba laifi bane ko maraga mun gani Muhammad yana daga cikin sunan da Allah yake so ko bayan Abdullah da Rahman sai sunayen annabawa tabbas sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na wani ko daga cikin sunayen annabawa kinan babu matsala kinan Nasiruddin nan matsala take wani zai ta aiga wani malami shahararre na hadisi ana ce mishi Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Ashkodari a shi da kanshi ya yi bayani akan haka bai dace ba amma an riga an sa mishi ya shahara da haka sai ya canza sai ka ga an riga an wuce guri ko kina wannan shi yasa malamai ke cewa da akwai hukuncin da a karan fara bai halitta ba an hana ka amma in ya riga ya zarta ya riga ya wuce ba da misali bayaninta ba za a zaɓi shugaba a zaɓi shugaba da yake da suna makawa ko wanda bai yaji sosai ko mai hannu ɗaya ko mai kama ɗaya bayanin taɓa wajen zaɓa a yi an riga an zaɓe shi sai ya samu makafta ko kuma bayyaji sosai makafta tun da zalarci abin da an yi ijimai ma za a sauke shi sai dai bayyaji sosai ya an yi magana tun ƙari an riga an zaɓe shi kenan kaga babu wucewa za da akwai abin da a karan ware an hana ka amma in an riga an yi to kuma abu ya abu ana wucewa haka da wani shi a karon wani da zai ba ta irin wani suna makaruhi ne da yanzu ya riga gaba ta kenan babin da zamu ga insha Allah a nan gaba shine babu ihtiram asma'illah babin da yake magana akan girmama da daris da sunayen Allah madaukakin sarki wa tazmirul ism li ajli zalika da canza suna in an sanya yayi daidai da sunayen Allah madaukakin sarki mutum aka sanya mashi ar-rahim الرحمن الله يعني لا أسنى ولا أسنى الله تيمك على كان خير أظن مكة مدينة الله تعالى سبحانه كان أحساب وما إن مكة كل الله وكتابنا سبحانك اللهم وبحمدك نشاء الله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك